mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin murar zamani daga nan ofishin wato ainihin hukumar kiya tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta ƙasa wato NAFDAC da ke nan Kano. Inda wata ƙungiya mai zaman kanta wadda ke yaƙi da shaye-shaye tsakanin mata a jihar Kano ta bugi kirjin da kuma ƙudurniyar kawa wannan hukuma ziyara domin ƙulla alaƙa ta yadda za a wato ainihin magance al'amuran baki ɗaya ganin an haɗa ƙarfi da ƙarfe a yaƙi wannan abu saboda ayyuka ne masu alaƙa da juna wanda kuma ya zo daidai da ranar da ake wato ainihin majalisar ɗinkin duniya ta ware ta yaƙi da cin wato ainihin cin zarafin ɗan adam kenan wanda shi ma wannan matsala ta shaye-shaye yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da ake ganin barazana ne ga rayuwar ɗan adam ɗin kuma yana haifar da matsalolin cin zarafin kai tsaye yanzu zan fara sada mai sauraro da shugabar wannan kungiya da suka kawo wannan ziyara wannan hukuma domin jin makasudin wannan ziyara tasu gabanin kuma mu tsallaka ga ita hukumar don jinya ta kalli al'amarin suna da matsayi a matakin farko.
Salamu alaikum sunana Hajja Rabi Rima wacce aka fi sani da Rabi Dahiru shugaban kungiyar nan ta wayar da kan mata akan illolin shaye-shaye.
ina makasudin wannan ziyara da kuka kawa wannan hukuma ta NAFDAC a nan Kano?
Alhamdulillahi mun kawo musu wannan ziyara ne na neman haɗin kansu da goyon baya duba da cewa aikin su ma ya shafi wannan ɓangarori na shaye-shaye. So tunda ban magana ce ake yi akan magani kuma su suna nan akan su suke duba mana ingancin magani da maganin da ya dace a sha da wanda bai dace a sha ba da wanda gwamnatin Najeriya ta amince al'ummanta ta sha da wanda bata amince ba shi ne ya sa muka ce bari mu zo gurin su suma don su ƙara tallafa mana wajen ganin cewa mun kakkaɓe wannan shaye-shaye a tsakanin mata har ma zuwa yaranmu mazaje da suke yi ban sani ba ko me ya ja hankalinku kuka fi mai da hankali akan mata
abin da ya sa muka mai da hankali akan mata shine in baka manta ba shekaru uku da suka wuce baya alkalma sun nuna cewa mata a jihar Kano sun fi maza ma shaye-shaye. So wannan dalilin shi yasa muka kirkiro wannan kungiya don mu taimaka wa kanmu da matanmu kuma da al'umman baki daya mu ga cewa mun kakkaɓa wannan shaye-shayen a tsakanin mata kuma har ma da yaran namu amma dai mu tunda matan ne abin da yasa muka kafa kungiyar saboda jin cewa mata sun shiga harkar duba da cewa mata suke da suke haihuwa kuma suke tarbiyya bai kamata a ce kuma sun koma shaye-shaye ba wannan abu shine ja hankalinmu muka kafa wannan kungiya muke ta faɗakarwa muke ta nuna musu illolinsa na cewa lalle ne su daina domin bai yi dace da mace ba ma kwata-kwatansa sannan kuma alhamdulillahi mun muna cimma burin mu zamu ce tunda yake abubuwan da an ce Kano shine na daya yanzu kaga an dawo har na shida alhamdulillah abubuwan da muke yi muna gani yana karbuwa kuma alhamdulillah su da kansu ma suna ki suna dawowa a cikin kungiyar ma da yawa irin su wanda suka daina muna tare da su yanzu sun zama ƴaƴan kungiyar ke sosai ma kuwa sun zama ƴaƴan kungiyar mu kuma su ma faɗakarwa suke watakila fara aikin naku kun ci karo da wani al'amari mai sarƙaƙiya ko mai rikitarwa a ce ga wata mace shaye-shayenta ya kai wani mizani abin ya rikitar sosai abin takaici ma zaka ga shi wadda na gamu da ita abin takaici zaka ga shekarar ta wajen sittin da wani abu tsohuwa za a ci kira ta fake eh to eh gaskiya na gamu da wannan sannan kuma na hadda wata yarinya yar shekara goma sha bakwai yarinyar na abin takaici gaba ɗaya abin ya fara taɓa kwakwalwarta ita ma waccan babban kakar ta za a ce na ransa da Allah ita ma ta zama ta haukace so gaskiya mun ga wannan abin ya ban tausayi da takaici ya zuwa yanzu ya zuwa yanzu wani irin tasiri rawar da kuka taka akan waɗannan mutane biyu ta samar na wancan yarinyar muna ta janta a jiki gaskiya wata kuma ta yadda tana kawo mana ita daga lokaci zuwa lokaci da a sabon garma ta tare to amma yanzu ta dawo hannun uwarta da ta dawo hannun uwarta uwar ta dan kita haka muka kira uwar muka yi mata fada muka nuna cewa idan yara sun ji fada ko kuma Allah ya yarda ya shirya da su in suka zo a karbe su hannu biyu a daina kyamata su ta rinka kawo mana ita to tana dai kawo ta daga lokaci zuwa lokaci tana kawo ta kuma gaskiya jikinta ya fara kyau yanzu ta rabu da wancan shaye-shaye eh ta ta daina gaskiya ya batun tsohuwa eh tsohuwa gaskiya dama a rehabilitation center na ganta wannan tsohuwa gaskiya tun da dama a can magani ake bata to ba mu ƙara komawa mu kai ba amma akwai ajandan za mu sake komawa wurin mu mu duba mu ga yaya wannan matar tana nan kuma ya condition ɗinta yake yanzu saƙonku ga mata a takaice gaskiya ina kira ga mata da babban murya da dan Allah dan annabi shaye-shaye bai dace da ya mace ba ko mazan ma bai dace da su ba ballantana kuma a ce mace mai tarbiyya nan gaba ina za a samu waɗanda za su ciyar da ƙasar gaba ko kuma su eh, su gudanar da ayyuka abin da ake so ba zai yiwu ba in dai aka ce mace ta zama mai shaye-shaye to wanda za ta haifa kuma ya sunansa so ina kiran mata dan Allah dan annabi shaye-shaye baya maganin matsala a koma ga Allah kawai shine yafi sauki To mai sauraro kuma yanzu kai tsaye za mu je ga wato ainihin shugaban wannan hukuma ta nafdak da ke nan Kano wanda a turance yake da mukamin coordinator kenan na ita wannan hukuma a nan jihar Kano za mu so mu ji suna da matsayi a matakin farko.
Ok, suna na Shaba Muhammad pharmacist kuma ni ne state coordinator na NAFDAC a Kano.
Ga wannan ziyara da aka kawo muku duba da cewa kuma kuna da alaka ta kai tsaye da wannan al'amura na shaye-shaye saboda kuna duba ingancin abinci da magunguna da sauran abubuwa wanda ana ganin cewa ko da abincin ne ma in ba shi da nafdak kuma ba shi da inganci zai iya sauya kamanni ya zama abin da zai bugar musamman ma magunguna in ba a tantance su ba ya kuke kallon waɗannan al'amura.
To, na gode da eh, ka sake wannan tambaya kuma dai.
cewa ni ya kuke kallon wannan al'amura na alaƙar ku da waɗannan wa al'amuran shaye-shaye ok, na shaye-shayen nan dai irin yana cikin al- eh, abubuwan da ya sa aka kawo ni Kano ma. A shekara 20 eh, da 2018 a April shine na zo.
wato shekara ta 2018 a watan afrilu Afrilu shine na shigo kuma ah, da muka zo kai tsaye dai muka fara da aiki muka yi national ah, eh, mm, flag off na kasan gaba daya a nan Kano aka yi a government house a December na 2018 ne muka yi wani abu kuma tun lokacin an samu karba because ah, domin wannan abun da muka yi shi ya sa wayansu kungiyoyi na maza da na mata akan wayan abubuwan shaye-shaye suna ta zuwa shi yasa su ma suka ma zo yanzu a samu haɗin kai a yaki wayannan eh, a- mu yaki wannan abun da ke ci ci- ci muna ah, kasan
ya kake kallon wannan alaƙa ta ku a ce a matsayin ku na wannan hukuma da ita kuma a matsayinta na wannan kungiya idan aka ce kun haɗa kai za ku yi aiki tare ya kake ganin irin sakamakon da za a samu to za a samu ci gaba sosai in muka hada kai because su ne suke tare da su kuma mu muna cikin ofis so su ne za su kawo muna irin labari akan wayana abubuwan kuma su ne suke zuwa wajen su ne za su ta- tara mutanen nan sannan mu mu je irin mu, mu, mu- mu- mu yi training ɗinsu a a daina wayana abubuwan irin eh, matsaloli na sh- shaye-shayen Eh, mu an koya muna tun daga makaranta kuma kowa wani eh, a cikin aikin an- muna da wasane akan matsalolin da yake wannan yake haifowa so shi yasa in sun eh, t- taro muna wayanda suke da matsaloli kuma mu muka je muka yi musu lecture irin yakan samu karbuwa a wayanda suke da ko ma- a makaranta ko a wajen su asibiti da wayansu tare na suna kamar in ka je irin mata kamar a cikin goma ma irin in aka bude jekansu sai ka ga shida a cikin goma suna da kwayoyin na shaye-shaye a ciki so shi yasa tun da su, su suna kusa da su so in suka je suka gaice mu sai mu ma mu je irin mu fadakar da su akan matsaloli shaye-shayen nan cewa na yi ya zuwa yanzu gashi jihar kano da ita ce ta ɗaya a najeriya dangane da batun shaye-shaye yanzu alhamdulillahi ta dawo ta shida ya kake ganin hukumomi za a tashi tsaye domin watakila a shekara mai zuwa ko nan gaba a ce ma ita ce ta goma ko ma watakila a ce ba ta cikin wancan lissafi kwata-kwata shi shine shine bukatanmu Ah, shi- ah, kuma shi shi shi shi yasa irin ba mu eh shine shine bukatanmu Ah, mu hada kai makarantu na yara na secondary inda ake abubuwa dai da mu da su da ndla da wayansu jami'an tsaro haka ne muke hada kai a shi yasa wannan abun ya dawo ar eh, na- eh, lamba na shida in fa a gaba ma muna so a kano ya zo ya zama cewa babu wannan abubuwa na shaye-shaye ma kwararre ne kai a harkar famasi wanda a hausa a iya cewa kimiyyar haɗa magunguna da sanin me zai amfani mutum me ba zai amfani shi ba ta yaya ake samun matsalolin wani lokacin katarar abinci ne an saba ci amma kuma sai ya sauya ya koma guba an an ci kuma ya lalata wa mutum tunaninsa kuma ya zama wani abu ko kuma magani ne an sani yana maganin kaza amma kuma sai ka ga in an sha shi ba daidai ba ko wani abu kuma ya zama wani abu daban Y- yawa eh, magani da abinci duk kowane a cikinsu na da abin da muke kira a chef life lokacin da ya kamata a ce an yi amfani da shi wayansu eh, shekara biyu shekara uku kuma ba wai an sa shekara biyu shekara uku inda za ma ajiye shi a ajiye su a condition inda ba za su lalace ba so in suka zama expire dole ne sai su zama koma wani iri in magani ne ya koma kaman guba in abinci ne ma kaman eh, na su gongoni su coca-cola ko duk wayannan eh, in suka zama expiry sai ka ga akwai akwai toxins guba a ciki so shi yasa muke guduwa a kan expire kuma muna- mu- eh, kuma mun muka kama mutane wanda suke canza date ba ma dauke shi da eh, da sassauce muna muna muna muna muna muna uka- musu hukunci sosai ana samun masu canja daɗin kenan a ce shekara kaza zai expire amma sai su canja su ƙara a muna samu fa muna ma da cases a kotu a yanzu ko sace biyu da ya wuce akwai na ma- eh, na magani da muke in fact za a yi hukunci a kan sama za a yanka hukunci Eh, muna samu na abinci da na magunguna ina saƙon wannan hukuma ga al'umma musamman dangane da yadda za a ƙauracewa amfani da maganin da bai dace ba ko abincin da bai dace ba ya koma ƙwaya
Eh, to ah, in aka je sai magunguna dai irin a duba ah, expiry date shine na farin a duba akwai NAFDAC number a jiki kuma a duba um, ko expiry date din wayansu ma sai ka ga sun taba ba amma ba za ka sun canza ba amma ba za ka sani ba in fa ko kwanaki ma ni ne ma na s- je na saya maganin wallahi an canza date an canza da sai da muka koma sai muka gan cewa wannan daga wani cane ma aka kawo wallahi suka canza date daga wajen suka turo muna eh, fatu muna kan wannan case yanzu ya so muna kira ga mutane dai su dinga dubawa expiry date kuma in sun ga abubuwan da bai kamata ba irin su sanar muna ko su sanar ba wayan da in fact su kawo muna labarin dai mu za mu tashi a kai tsaye mu je mu yi aiki To mai sauraro dangane da wannan al'amari kenan na haɗa ƙarfi da ƙarfe ganin an magance al'amuran shaye-shaye a tsakanin mata da ma sauran al'umma baki ɗaya a nan jihar Kano da ma ƙasa gaba ɗaya domin ganin an gudu tare an kuma tsira tare wanda ya zo daidai a irin wannan rana da ake bikin ranar yaƙi da wato cin zarafin ɗan adam gabar da ita ma yanzu haka muna nan muna taɓin alli da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suke nan jihar kano wanda a yanzu haka suke tsaka da gudanar da waɗannan bukukuwa domin shi ma mu kawa mai sauraro yadda take wakana a kai ibrahim abdullahi suran ɗinki a kan mita 88.5 da fm muryar zamani